الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. لا يهت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مدعو من النفسي ملامه ثلاثه ملامه ثلاثه ترى توجه الربيع الاخر hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da ashirin da tara wanda kuma shi daidai da sha biyar ga watan hudu da biya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako mako a wannan masallaci mai albarka masallacin modibo da ke kofar kaura a jihar katsina a cikin karatunmu na littafin alwasiyatul kubra wa sayyid bakar shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya shekarar hijira tana ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shi ne darasinmu na arba'in da uku mun ga inda malam yake cewa واما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فاعظمه الشرك بالله وهو ان يدعو مع الله الها اخر الا الشمس والا القمر او الكواكب او ملكا من الملائكه او نبيا من الانبياء او رجلا من الصالحين او احدا من الجن او تماثيل هؤلاء او قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله بل يا فعل مثلا akan abin da yake wajibi ga malamai da shugabanni da shugabanni na kowace al'umma na cewa su yi umarni da kyakkyawan abu su kuma hana mummunan abu su yi umarni da dukkan abin da Allah ya umarni a aikata su yi umarni da dukkan abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi umarni a aikata su kuma hana dukkan abin da Allah ya hana su hana dukkan abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana yake yi umarni da dukkan abin da yake shari'a ce a addinin musulunci kamar salloli biyar a lokacin a lokutan su da sallolin da suke nan farilla da na nafin da azumi da sadaka da sauran ayyuka na imani da na zahiri da na baɗini da bada da shi da kuma sun ya gangaro kan gaba ta biyu shi ne hana abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana رسوله وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله أما ممونا أبيه وأن الله بقي في سلسي وهنا من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم وهنا فأعظمه الشرك بالله متي جرما منكر في شرك الله فعلي بأن حد الله ولي وهو أن يدعو مع الله إلها آخر مثل كلا ولي يجوز له يبعث مدعي مع الله إلا إلا الشمس وإلا القمر أبن لم يجد سلاوي وباقي مدعين الله في بوتي الله كو أيضا أبنجي كو دي يكتن في رانا في كو يكتن في وطني أو الكواكب كو تيراريني أو ملكا من الملائكة كو ملائكة لبسكين ملائكو أو نبيا من الأنبياء هو النبي لبسكين النبايا أو رجلا من الصالحين هو من يسل بجسكين صالحا باي أو أحدا من الجن هو من طوى بجسكين الجنين أو تماثيل هؤلاء هو أي هوكلا بكم بكم وأنم أو قبورهم كو قبر أو غير ذلك هما ومن هكا مما يدعى من دون الله تعالى daga abin da ake kira ana bai masa da Allah ba ai yadda za su bi ko ake neman agajinsa an yi gadi lahu ko ake masa sujjada fa kullu hadha wa asbabuhu dukkan wannan da ire-iren su min shirki da bi harrama Allah ala lisan jami'i rasulihi yana daga cikin shirka da Allah madaukakin sarki ya haramta a bisa harshen dukkanin manzanninsa wato babban munkari da ya kamata shugabanni su hana ra'in malamai ne ko waɗanda Allah ya ba su mulki a hannu babban munkarin da ya kamata su yaƙa shi ne shirka da Allah shi ne shirka da Allah shi ne munkarin da ya fi kowane abu zama munkari domin zalunci ne cikin haƙƙin ubangiji wanda duk zai haɗa Allah maɗaukakin sarki da waninsa ya ba wani fuskar ubangiji ya ba wani ya ba wani fuska ta ubangiji ko ya ɗauki aikin ubangiji ya jingina ma wani to babu shakka babu azzalimin da ya kai wannan saboda ka shi ya kamata a fara wasa a ga cewa an dawo da shi kan kadar ko kan hanya da suke rubutciya shirka din nan ba wai kawai bautar gumaka ba kamar yadda wasu yi abin da ne ke kokarin su nuna idan aka ce shirka ce bai kawo ne saboda haka sai mu sauraro ya zaci cewa kaɗai wanda zai yi sujjada ga kakkaɓaɓɓen itace ko kuma ainihin jimallan gunki wannan shi ne ya shirka amma sauran abubuwan da suke nuna shirka mutum zai yi sauri wannan ba shirka ba ne da za ku shakka wannan muguwar karantarwa ce ta sa mutane suka kasa fahimtar mu nuna hakikanin shirka to yasa in da shari'a a nan yayi kokari ya kasa me ake nufi da shirka ya bayyana ya fito da shi karara kowa ya gane wanda zai yake shirka ya san cewa yana cikin shirka din duk da ya kokarin fito da kansa daga cikin wannan tako na sakan Allah bai ce kawai a hana shirka ba sai kokarin ne da yaron cewa shirkan nan ba wai kawai sai an bauta wa gunki da tabbatar duka ce kawai akan shirka ba aka iya yin shirka da wani salihin mutum aka iya yin shirka da mala'ika aka iya yin shirka da annabi aka iya yin shirka da ainihin salihin mutum shi ne ya kawo misalai yake inna shan da inna al'amar ayin kawaki ko dai a bauta wa rana wannan shirka ko a bauta wa wata wannan shirka ko a bauta wa taurari wannan ma shirka ce ko a bauta wa mala'ika daga cikin mala'iku wannan ma shirka ko a bauta wa wani annabi daga cikin annabawa wannan ma shirka an rajulan min salihuna ko a bauta wa wani mutumin kwarai a dauki matsayi na Allah a baki ko a nemi wani abin da gurin Allah kadai ake neman ka a nema a gurin ka wannan ma shirka ko wani daga cikin aljanu abin da ɗaukan yana iya sarrafa rayuwar ɗan adam yana iya gadon masa da cuta yana iya ɗauke masa cuta wannan ma shirka ko kuma bikin bikinin waɗannan wato bikin bikinin mala'ika ko na annabi ko na waliyi wannan ma ɗauka na wannan ma shirka ko kuma kaburburan kadarin wani annabi ko kadarin wani waliyi bauta masa shirka ko hotunan kamar yadda yanzu yake faruwa cikin al'ummar musulmi za ka ga da dama tun da yanzu ba a sassa ɗabincin a ajiye a gida to amma a iya hoton wato kiri a sa shi a jikin mota ko a sa shi a jikin babur ko a liƙa shi a jikin gida ko kuma a cikin kanti idan ka taɓa shi sai ya ce wannan hoton yana iya kare shi daga ainihin bala'i da dama waɗanda suke rika hoton shiri a jikin motocinsu ko ababen hawansu ko suke rika a shagunan kasuwancin su za ka samu suna da wannan itikadi ne suna rikawa da wannan akida cewa matuƙar wannan hoton yana jiki to wani abin da zai samu kuma ya ije musu da layi akwai ɗaya daga cikin ya zo wajena da hoton shiri a jikin a jikin babakinsa za mu rabu ko take da shi to kan yanzu Allah zai ne ya maka kiyaye ta ko ta wannan ce ne ko ki a a ai a roƙa maka ce ne yake ce ne ko ke son kiyaye ko ce ai ya fi kusa da ni ka duba da Allah wallahi abin da ya faɗa ke yake shi ko ne ya fi kusa da ni kamar haka kaga wannan zai kawo abin da zai kula da zai samu waɗannan shugaban to wani lokaci ba ka samu shehun ba ba wai ka samu yin bane ba shi kanka akwai alamar tambaya akan uku da ko salihin ko salihin an ce ka abota ko annabi ko mala'ika kaga dai mala'iku su ne la ya'tuna Allah la amara mu wa yaquluna ma yu'minu haka nan annabawa waɗanda su ma Allah ya yi isma ya kasance su amma duk da haka Allah ya hana abota musu to ina kuma ga wanda shi ya cika rayuwarsa da sabon Allah ya kasar da jama'a ya kasar da al'umma to ya yi kaso bara da yawa kuma daga baya zama da iya kuma har ya zama abin bauta za mu saka wannan tabewa ce da sakin da sakin hanya da sakin sakanci waɗanda Allah ya ɗauki cikin sarki ya yi ni'ima daga annabawa da siddiƙai da salihai da siddiƙai barin sakanci sun da shi ne ibnu tabiya yake cewa irin wannan shirkar ita ce ya kamata ainihin a fara wasa sama da komai ka kafin ka kai kokarin ka gyara wa mutane ibadar su ko mu'amalar su ko ɗabi'un su yi kokari ka gyara musu aƙidar wannan shi ne wajibi na farko kuma wannan shi ne zakan da za ka yi musu don ka gyara musu ibadar su ibadar ma ba za ka gyara ba aiki matuƙar tauhidi bai tsaya ba matuƙar ba a sami ikhlasi tsantsanta bauta ga Allah ba to ibadar ba za ta samu tafiya ba dole ne sai an samu ainihin tauhidi ibada suke samu ainihin tafiya idan kana yarju da kan haji kan ya'mal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada matukar kana son aikin sai ka ita sai ka bar shirka ba sai ka bar shirka ita ce farkon abin da ya kamata a yaka kafin a yaki ainihin wasu abubuwa da suke faruwa cikin al'umma yasa ya ga da a yaka ahlus sunna a ko'ina a koyaushe sun fi ba da ƙarfi a kan lamarin shirka ɗin a kan lamarin tauhidi a ƙoƙari a gaya wa mutane haƙƙin Allah idan suka san haƙƙin Allah to kuma duk sauran haƙƙoƙi da za a gaya musu za su yi sauƙin fahimta a wajen amma mutumin da bai san haƙƙin Allah ba ya zai san haƙƙin wasu ba zai kiyaye haƙƙin bayan Allah haƙƙin ubangijin kama bai sani ba bai kiyaye ba yana zalunci cikin abin da ya shafi haƙƙin ubangijinsa ta yaya ba zai yi zalunci cikin mu'amalar da yake da bayan Allah ba saboda haka gyara tauhidi shi ne a kan gaba sai ka annabawan Allah da suka zo gaba ɗaya abinda suka yi kogar nawa da suke nan da wannan suka yi kai gina da al'ummomin su a kan abin da ya shafi ainihin aƙida annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abin da ya haɗa shi da ƙwarantawa ce ba umarni da yake yi a yi sallah shi ya haɗa shi da ƙwarantawa ba ba maganar a yi gaskiya ba ko a yi adalci ba wannan ya haɗa shi da ƙwarantawa ba a cewa kada a bauta wa kowa sai Allah la ilaha illallah wannan kalma ita ce ta hada shi gida da sai Abuja yasa ainihin har aka fitar fitar da shi daga garin sa aka raba shi da dangin sa aka raba shi da dukiyar sa aka ainihin fitar da musulmi a dalilin wannan kalma ne sai ka wannan kalma ita ce akan gaba da ya je Madina bai bari magana akan wannan kalmar ba duk da a wannan lokaci an gina al'umma ta musulmi an kuma samu daula amma duk da haka za ka ga hatta shari'o'i da suke sauka umarni da sallah azumi da da sauran za a ga ana gane yadda da tauhidi za ka tafiya suke ka faɗa da ka faɗa da tauhidi za ka tauhidi wani abu ne wanda da zarar mutum ya mallaki hankalinka har ya koma ga Allah to yana tattare da wannan babu wani lokaci da za a ce an gama da tauhidi idan ka samu sakaci a wannan bangare ya zama na akwai sakaci wajen koyar da tauhidi to a nan da al'umma suke koma baya ka je ka faɗa cikin ainihin shafi da daggali na ƙazanta da kyauta wanda annabawa suka zo suka yaƙa suka yi ƙoƙari ko sai al'umma da gare ya sa na ɗauki ya sa ibnu taymiya anan yake cewa farkon abin da yake za a yaƙa na mulkari shi ne shirka shi ne shirka shirka kuma ba wai kawai bai kawo gunki ko tsafi ba hatta bai kawo kabarin waɗanda ake cewa ne da bai kawo hotunan da kiran sunan su yayin da aka je fadiya ko mutum ya shiga wani bala'i ya kira ya sunan su wanda yana daga cikin ainihin shirka ya ce min ma yi da amin dolin lahi ai yusta za su yi ai yusta da ku duk abin da ake kira ana zai ta masa da Allah ba ko ake neman agajinsa lokacin da aka shiga cikin wahala ko mutum ya ga wani bala'i ya yi kafin kira ya sunan wani ko yi ko wannan zai ta da wani Allah ne ko ya masa sujjada fa kullu hadha wa asbabuhu duk wannan da ila-ilanta min shirki da bi haramahu Allah yana da cikin shirka da Allah ya haramta ala lisan jami'i rusuli a bisa harshen dukkanin manzannin sa to ya kan harama Allah qatl al-nafs bi ghairi haqqiha وأكل أموال الناس بالباطل إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتكشيف الإتيان والميزان والإثم والبغي بغير الحق. فبعد تعايشوا ومتعني أكم أيهم أبين بيتا في شركة sai kuma a tsawatar da su a kan abin da ya shafi manyan manyan zunubai alkaba'ira manyan manyan laifuka da ce wa kan harrama Allah kaslan nafsi da gairi hakkiha Allah ya haramta kashe rai ba tare da hakki ba ba tare da wata shari'a ba ba tare da wani laifi ba wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq Allah ya hana a kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe ran mai ran sai da wani hakki ya yi kusa ne sai a kashe shi ya yi rikta ne ko a ɗai wanda a yi masa hukuncin rikta abin da ya yi ya cancanci kisa to a nan ne za a yi masa hukuncin kisa amma in ba haka ba to na tsoro na tsoro ranka ka kangagge ne bai kamata a yi masa ta'addanci ba wa akula amwalin lati bil batil haka nan Allah ya haramta cin dukiyar jama'a ba tare da gaskiya ba wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar barna ta hanyar cuta ta hanyar alhut ta hanyar damfara ta hanyar kowan layi duk wannan haramun ne in ma bil qasdi ko da ta hanyar kashi da hasu da ƙarfi da in ma bil riba ko ku ci dukiyoyin junan ku ta hanyar riba ayin laifin ko ta hanyar kasa kal da yau wal mu'amalatin lati laha anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar ainihin cinikayya da mu'amaloli wanda waɗanda Allah wanda waɗanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hada duk wannan hanyoyi ne na cin dukiyar mutane ta hanyar karya ta hanyar barna ba ta gaskiya ba to wannan wajibi ne ga malamai da shugabanni da sarakai wanda Allah ya ba su iko a hannun su su tashi su ga cewa sun kawo ƙarshen irin wannan wa kadhalika qati'atul rahimi wa uququl walidayni haka nan yanke zumunci shi ma Allah madaukakin sarki ya haramta shi hal ataytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tafsidu arhamakum وما يهل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الفاسقون Allah maɗaukakin sarki ya sanya ainihin lafiyanta zumunci a cikin sahun fasikai a cikin sahun masu ɓarna a doron ƙasa sai da aka sada zumunci ya jibi yanke zumunci haramun ne in aka ce sada zumunci ba wai wanda yake zuwa gurinka kai ma ka je gurinka ba a'a dan uwa wanda yake na kusa da kai ka ba shi haƙƙinka ka ba shi haƙƙinka na ɗaukantaka ka ziyarci ka je ka je ba shi in ba shi da lafiya ka yi masa farin ciki idan wani abin farin ciki ya same shi ka kaya shi damuwa idan wani abin damuwa ya same shi ba wai sai yana zuwa wurin ka ba ko da shi ya ɗauka kafa ba ruwan shi da kai saboda kai kana da aƙida ta sunna shi ba da aƙida sunna ko da kuwa aƙida ta raba ku matuƙar ɗan uwanka ne na jini to wajibi ne ka kare wannan jini ba da yanka da shi abin da yake yi ba hujja ba ce a gurin Allah ka faɗa masa saboda wani ya faɗa masa kai sai ya ce ku ai kina ba ruwa na da ba ruwan ki da ni saboda haka me yayin zafi ni kuma zan je ku masa ziyara wannan ba haka bane a ka'idar musulunci kai da kake ainihin kai masa ziyara ni kai da kake sada jini laisa al-wasilu bil musafir ba wanda yake zuwa ya ainihin biya ba kamar wanda ainihin yake ramuwa an yi masa da rafi la ya biya da yi shi ba wanda shi ne da da zuci ba walakin man ya sada haɗu na kuka al'adu wanda zai je ya sada zumunci yayin da aka yanke masa yayin da aka ainihin dole zuwa wajen tafi ya ce ya sa wanda aka ya zo ya sada annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwana sun ɗauke min ƙasa ba ruwanki da ni ba ka harka ba ka gaya da al'amuran amma ni ina kada zumunci na ina zuwa gurin duk abin da ya tashi ana gani na a cikin ta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake fata annaka tasukku bi tasukku bil mak ai kamar kana zuwa nake ai a da fashin rairayi ne wato wannan kada zumuncin da kuke yi muku sai ba ka yi to wannan tsara ainihin jefa ce ke cikin rai kada ka kai kuma kana biyayya ne da ubangijinka ko kuma kina faɗa wa Allah ko da haka Allah ya haramta yanke zumunci wa uquqal walidayn ya haramta an saba wa iyaye wala taqul lahum ma uff wala tanharhuma wa qul lahum ma qawlan karima kada ka gaya musu kada ka ce da su of kada ka yi musu tsaki kada ka nuna tsarkawa da damuwa lokacin da za su neme ka da wani abu sai su ainihin nemi wani abu a wajenka wannan duk yana daga cikin abin da ubangiji ya hana da cewa wala ta kullahu ma ukku wala ta harbu ma kada ka tsawace kada ka yi musu tsawa ka daka musu tsawa saboda kai kana da kai sarauki ne su ba su da sarauta ko kana da kai mai dukiya ne su ba su da dukiya ko Allah ya ba ka ilimi su ne ba su ba wannan matsayin yana nan ba su duk irin matsayin da ka fasa matsayin su yana nan ba zai ba zai ba zai yi shi ba ba zai kai ba Allah ya haramta saba wa iyaye wa tafsirul misyani wal mizan haka nan Allah ya dauki sarki ya hana tauye ma'auni ko mizani wato ya hana tauye ma'auni ko sikeli wannan haramun ne wala kan kusai misyana wal mizan kada ku rika tauye ma'auni ko mizani ko sikeli idan har al'umma tana wannan to babu shakka al'umma ce da take jawo kanta da lafiya hanya ce ta ɗauko wacce za ta sa Allah ya ɗauki sarki ya kusan ya kusan mata bala'ai iri iri kamar yadda Allah ya jarrabe mutanen annabi su aiki da wannan sai da aka wajibi ne akan shugabanni da malamai da waɗanda Allah ya ba su bakin faɗa a ji su ga sun kawo ƙarshen irin wannan haka nan wal ismi wal baghi da gairi haka da fadawa cikin laifuka da zalunci ba tare da gaskiya ba in inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون. فجاء من تسأل أبن أبنجد يا هرمتا أبنجد يا هرمتا الفاتح فجاء دليل الثبات يا هرمتا فاقا يا تكيب بيت السفا يا هرمتا ظالمك بغير حق فقال الإسلام حتى من يا هرمتا لك في سلطة الله تجيب ما لك أبن الله يكي يكيك يا جميل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون خوفوا فإن جمع تجيب ما وعلى أبيض وتجمع تقول قرية قرية إلي تقول الله ياتي كذا الهدم للسيدة الذي ياتي كذا الهدم للفتاة كذا الدين هو الهدم لا الدين بني وأن القول على الله بدائم duk yana daga cikin abubuwan da Allah ya haramta malam yake wata zalika mimma harrama Allah ta'ala an yaqula ar-rajulu 'ala Allah ma la ya'lamu مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت من صفات التي يفتح فيه مثل قول الجهمية إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات وإنه لا يرى في الآخرة وإنه لا يتكلم ولا يحب ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله او كانت من صفات الاثبات والتنفيذ مثل من يزعم انه يمشي في الارض او يبارك الخلق او انهم يرونه باعينهم او ان السماوات تحويه وتحيط به او انه سار في مخلوقاته الى غير ذلك من انواع السيوف على الله. ولا نستطيع ان الله يهرمك ان يقول الرجل على الله ما لا يعلم. in ya faɗa abin da la ya Allah alhalin baya da ilimi a kan wannan wannan babban laifi ne shi ne abin da ya san aya aka rufe ta da shi an ta kuri ala Allah ma la ta'lamu in ne sai yake wannan shi ne jima'u ko ne ta fata duk abin da aya ta jero na laifin suka kan inda ma harama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana waɗannan abubuwa da aka jero manya manya na kaba'ira Allah ya rufe yanzu da cewa wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun malakin tayyib ko wannan magana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ita ce ummul aba'ikan da take haifar da duk wata abubuwan da Allah ya yi duk abin da Allah yake kada a yi a cikin wannan aya abin da yake haifar da shi ne alƙawari ala Allah bila ilmi a yi magana ta ƙarya a jingina wa ubangiji jingina wa ubangiji magana ƙarya shi yakan sa a faɗa cikin alƙawari ta zahiri da tabaɗi jingina wa Allah maganar ƙarya shi yake sa a faɗa cikin zalim shi yake sa a faɗa cikin shirka ba komai zai jawo abubuwan da muke gani a yanzu ba illa yau Allah ƙarya to Allah ne yake a yi a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ne yake a yi alhalin duk babu a ce wa mutane addini ne shi za su samu lada alhalin babu wanda zai iya ce maka a duka za a dini ne sai ka samu lada sai Allah da manzansa Allahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah shi kadai shi yake bada izini ya bada doka da ce a duka za a dini ne ai za a samu lada a duka za idan aka yi zai kusantar da mutum zuwa ga Allah Allah shi ke da wannan hurumi shi ke aiko da manzannin ka su zo da wannan saƙon idan da a ce hankulan mutane su kadai sun isa su wadatar da su wajen su ta haka musu abin da suke suke ganin ya dace su yi na ibada to da babu wani amfani wajen aiko da annabawa babu amfani tunda kowa Allah yana halittar sai ya ba shi gudunar hankali da sai a tsara mutane ga abin da Allah ya ba shi na gudunar hankali shi kadai ba tare da shirya ta wahayi ba wannan hankalin da muke jagora hankali yana fahimtar shari'a kuma ya gane cewa akwai hikima tattare da ita amma shi kaɗai ba zai iya jagoran kansa ba har ya kai da fahimtar abin da ake nufi da Allah maɗaukakin sarki da sifofinsa da ainihin ayyukansa dole ne shi wahayi ya yi jagoran wajen a gane waɗannan abubuwa yana za waɗanda suka zo a lafakar sun yi da rikin lokacin da annabawa waɗanda Allah ya aiko suka zo suka wuce kuma Allah bai aiko da wani annabi ba aka samu wasu mutane waɗanda suka yi ta tunanin yaya za a gano Allah su sai da mana hankalin su shi kaɗai ya tashi ya su jagora za ka sai suka tafi suna ta da dukiya wajen su gane waye Allah waye ya yi waye ya yi sama da ƙasa kun dai fahimci cewa babu yadda za a yi wannan abubuwa jingina jingina da suke gani na halitta kai hatta kayukan su da suke ganin halittar kansu kadai sun fahimci cewa babu yadda za a yi su kan an kare ko ne lai sai an nuna kare su sun fahimci cewa ba a banza a yanki suka faru ba kuma sun fahimci cewa ba su suka yi kansu ba kada ba ita kai kansu ba kada ba ita kai kansu mutum ba su yi kansu ba waɗannan tsirrai da muke gani da sai kuma duk ba su suka yi kansu ba dole ne su yi tunanin ya ne ne waɗannan abubuwa a yadda za a gane wannan su ta hanyar yana sai za ka suka shiga binciken su da ainihin tsantsar hankalin su da tsagaran hankalin wasu suka ce ai suna ganin asalin abubuwan nan ruwa ne ruwa ne ya haifar da wasu suka ce wuta wasu suka ce iska wasu suka ce fuska haka nan kaɗan suka faru ba a kan kaɗan suka ji ba wasu suka ce daɗewa wai daɗewa ce ta samar da wai kamar yadda za ka samu abin idan ka ajiye shi ya rufe kawai sai ka zo ka ga tsokoki a ciki me yasa wannan kai za su tsoka za su daɗewa da abinci ne ko yasa su ɗaukan su ba to ya haka duniya kawai saboda daɗewa to kawai suka ga ɗan adam ya fita sama da ƙasa duk sun gini wani irin hankali ne wannan saboda haka saboda babu babu babu babu jagoranci na wahayi ko ka ga dole ne sai an samu wahayi in aka samu wahayi ɗin shi ne zai ga mutum zuwa ga fahimtar abin da yake na gaskiya ko ka ibn tabiya yake cewa shari'a ba ta zuwa da abin da zai saba wa hankali ta zo da abin da gaba ɗaya ya tsaye da fil'afin aikin ukul a ce hankali ya ce kawai abin da zai yi da shari'a ba ta zuwa da wannan sai dai ta zo da layin ayarin da ukul abin da hankali zai kuma ya yi da aiki bayan ya gane shi aikin ka ga haka ne in an yi wa mutum da wani ɗan abu na shari'a kafin ya gane shi ya kuma ya za a yi haka tsakanin ra'ayi ra'ayi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza bayani kike ne sai kuma ya gane cewa a ina da akwai hikima kaga da farko hankalin ya rubi amma daga baya kuma bayan an yi masa bayani sai ainihin ya fahimta ya gane to alƙawari ala Allah bil ilm shi ne yake haddasa komai ka ce faɗi kundin ka ba da wasu hadisai na ƙarya wanda ba na gaskiya ba waɗannan su suka haɗa da abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma na bidiyoyi da shirka da saba wa Allah yake wata zalika ma harrama billahi an ما حرمه الله تعالى ان يقول الرجل مما حرمه الله تعالى ان يقول الرجل على الله ما لا يعلم مثل ان يروي عن الله ورسوله احاديث كما يروي في حديثي دين لا يؤذيه في حديثي القدسي كنت اتى على حديث القدسيه حديث القدسي ما يرويه ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل حديثا كما جاء الله صلى الله عليه وسلم يقول يوسف بدا ابنجي فكما حديث ابي ذر يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فجعلت الي محرما فلا تظالم حديث يوسف كما حديث من عاداني وليا فقد من عاداني وليا فقد اذنته بالحق kaga wannan hadisi ne kuci to akwai hadisai waɗanda ake kira su hadisai kuci amma ba da gaskiya ba galibin na hadisai da suka zo a yake hadisai kuci galibin su ne mara kakan mara kakan waɗanda ba na gaskiya din ba amma waɗanda suka kirkire su waɗanda suka yi wannan ƙarya din su yi na tafiya da Allah ko kuma hadisai da za a ji na wa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam su ma suna nan su ne jirgin malamai da dama sun yi rubuce-rubuce a kansu haka tun da daɗewa malamai suke kai rubuce rubuce duk da shugaban da aka rubuta da sunan kutubu da ilal ko kutubu rizal za ka ga a ciki ana kawo hadisai na ƙarya kuma ana ba da labarin hadisan da ake da suke da illa da sai a kawo misalai irin ko kuma ana ba da labarin wasu waɗanda suka shahara a zamanin su da yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya akan kawo misalai daga cikin hadisai to wannan ne tafai na ilal da ne tafai kutubu rijal sai za ka samu suna kawo hadisai wanda suke na ƙarya suna bayanin su to wannan hadisin ƙarya ne wane wane shi ne ya ƙirƙiro kamar irin littafin addu'a ta na al'ukhairi da littafin alkamin addu'a ta na ibn hajji dukkanin su littattafai ne wanda suke bayanin irin wannan kamar littafin kitabin majrusul na ibn kubban to haka nan akwai daga baya malamai suka zo suka shiga ware ma littattafai na musamman kawai don su fara hadisan da rabinci hadisan ɗan jaru hadisan da ba masu asali ba kamar littafin tasiratun mawdu'at na ibn saytarani kamar littafin al-mawdu'at na ibn jaydi kamar littafin tasiratun mawdu'at na muhammad ibn tahir al-fakkali kamar al-mawdu'at na shazani har zuwa kan littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a na al-shaykh muhammad nasir din al-albani duk wannan ayyuka ne da aka yi da malaman wannan al'umma suka yi don fito da hadisai waɗanda suke na ƙarya a lokacin khalifa al-mahdi sai daga cikin sarakunan daular abbasiya an kama wani gindi wanda ya shahara da yi wa ainihin musulunci ta ganka da ƙoƙarin da duka hasken musulunci ta hanyar ya ɗaɗa da yau da sunan wannan aiki aka kasko shi aka kai shi gaban khalifa al-mahdi haka ne zuwa su zai isu ba saboda ya gafe cikin kamar da aka zo za a yi masa hajjar rijja sai yake cewa ko oho ko yanzu aka kashe ni ko yanzu kasuwa ta kan ko ya ce ina har sai da nake kira a jike sun kai dubu hudu duk na yaɗa cikin sai da aka jahilan su za su ta aiki da shi ne a nan almahdi yake cewa ta yi kulahar jihadidan manya-manyan malamai da Allah ya tanada za su rayu don ainihin kankaɗe wannan hadisa yake kamar abdullahi bin mubarak kamar abu ishaq al-fasari yake suna nan hamsakan malamai ne ta kun dinne a cikin wannan fanni suna nan Allah ya tanade za kuma su rairaye wannan abu kuma haka aka yi babu wani hadisin ƙarya da ba za su samu bayanin ba ko dai da wanda Allah ya ɗauki sarki ya yake maka basirar ilimi a kai yake ka gamme ka da san ina yake misala amma ga wanda Allah ya ɗauki sarki ya ba shi basira ta karatu zai ga waɗannan hadisai suna nan an kun da su tun da zan ke kai lafiya littafin almaidu'a ta ibn jawzi ba wai littafin da ake yi yanzu ba almaidu'a ta ibn jawzi ibn jawzi an haife shi shekarar hijira ta ɗari biyar da goma ɗari biyar da goma ya bar duniya shekarar hijira tana ɗari biyar da inda bakwai da kawai ta kasance shi a bakar kaga a yanzu in kai littafi littafin ka ya ya ya kai wajen shekara ɗari ɗari wajen kasa ko ma ɗari tara ko sun sun ƙarshen ƙarni na shida yanzu muna ƙarni na goma sha sha biyar sun ƙarshen ƙarni na shida kuma har yanzu littafin yana nan akwai lagu ma'ana su jahilai sun ƙi shiga su karanta sai ka zo ka yi bayani sun ce ƙarya sun ce ai babu na hadisi da ita ko ba in ba a irin wannan kasar da ina za ka samu wannan magana na har dole ne wannan magana ma kamata yi in yana da dukiya na ana faɗa ai maka haji tafidi ne ba wai maganar malinta ake da tafidi ne ba a yanka su je kotu a yi maka haji da hana su faɗa duki saboda zai yi ɓanna amma sai ka ga mutum da wani har a sa shi a rufe wallahi ka ga mutum yana kawo hadisai na ƙarya marasa tushe marasa asali wasu kuma malamai sun su ne shekara sama da dubu sun yi bayanin su littafai suna nan sun su da ana karantawa amma shi kamar daga sama aka zo goma da shi bai san abin da ake yi ba zai su ne na rediyo malam ya taɓa ɗaki yana faɗar hadisin halalar halalar nazar yana halalar sha'aban halalar waye a abin nan kaga kuma mutane wasu saboda gwamnati an yi ko ana sauraron halala ni da kada ga ina ko kan halala da ina ko ina ko ina ko ina ba ai ina kan halala saboda haka shi ko ya zabi inda zai tsiya to sai ko ba lafiya yalla sai ko ba lafiya yalla to shi ne inda ke ya ce wannan in yana da rikin alƙawari Allah bila aiki يجب أن يروي عن الله ورسوله أحاديث ثم يروي حديثين يجب لا يحلق ويجب لا ينزل أيضا يجب بهذا وهو لا يعلم صحته يمشي كيف تنبايع في هذا الله من هذا العالم يجب أن يجب أبونا وإذا أتكتب إذا أتكتب أمن فلا لا تكتب هذا أولا تكرم sai jirgin sai ke bukari sai ke turbi sai ke kamar kandi ba da kare sai da zafin lati nuna ana da zafin lati kalla ni samun da zafin hali shi ne da zafin lati nuna misali ne zai kamata a ɗiga a ƙasa ne an samu arziki ba ne wani tambayin jahi ne wani kamar kandi shi kan kan ne lissafin yana buƙatar a yi masa tambayi لا شيء من كده وهو مختار الاحاديث النبويه لا تدفع تدفع كلها تعتبر كده اهي كنت تقول حديثي تبقى مختار الحديث النبوي تقول لا تفعل تكون تكون تقول تقول يقول لك تقول أقول تعتبر كده هو يقول لك مثال المال من اللي yana kan ya bin ya bin in kan ta bai sabu kuɗi shi ne kawai tunanin sa ko ko kan tsirin kawai hafi kan tsirin kawai hafi ana jin jira ana jin jira su yi ta ya suna tsaka ta su yi da da yin ta kullum ba libabul hadith kan tsirin kawai hadith hafi kan tsirin libabul hadith wai libabul hadith mutum shi ne tsaya da kan da kan kan da tsaya to wai shi hadisin shi wanda mutum mugabe ne cikin tsayar shi ba kankan ba amma a mutabbilan yana gaya maka cewa a isai da isai zai fara masu rauni zai a hana saboda an hana ta aiki da abinci mai rauni amma kuma ya kira shi lura da za a yi rauni in mai rauni ya saka lura to wani zai wani kaso ke nan mai inganci wani sai ne kankan wani kuma yana fasari sai ya kasance kana karantawa abin ba kyan gani abin ba da kyan da mu ɗaure saboda an daɗe ana tafiya a kifa a ƙasar nan za ku ga mutum ya gama karanta arba'in arba'in nawawiyya a littafin da aka zaɓo ba ma kawai ingantattun hadisi ba a waɗanda suke uku waɗanda a kan su shari'a take jujjuyawa don ka haddace zama kana da uku a cikin a cikin hadisai bayan ka gama karanta wannan littafin mai matuƙar muhimmanci sai ka ce malamin ke kowane misali ke ke sai misalin hadis ta ga kayan sama ya dawo da kai rijiya ko a kusa a kayan wani ta abin da ake mana wannan ce na muka gama har bayan hadis aka dawo da babin hadis to malamin abin da yake duba shi din lissafi tun da yadda kan karami ne ka samu da yake kudi kan da yake kudi kuma a ce duk kudin banza ne to kaga duk wannan duk wannan bai kamata ba a ce an bar yin al'umma tana yaduwa sai ibn tayyiba yace wajibi ne a yaƙi wannan Allah ya haramta wannan wajibi ne domin yana daga cikin alƙawari ala Allah bila ilm don hadisin da ka gani da ka san ingancin ka ba to malamai suka ce kada ka yi yanki cewa da Allah sai da ka ce har yanzu a hadisi har yanzu a hadisi in kana shakka ba ka san ingancin ka ba sai kuma ka yi wata ke shafa to kada ka ce manzon Allah ya ce kuma a tona a bincika a zaƙulo a zaƙulo a gaba shi ya faɗa da ta faɗa cikin sanin waɗanda suka yi maza Allah ƙarya da shi yasa imamu nawawi a muqaddima ta tafi muslim yake cewa dan hadisin da baka san ingancin sa ba to kada ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ce sai ka ce ruya an ruwaito kada an ruwaito a hadisi ba lalle ne ya zama gaskiya ba sai da ka ce annabi ya faɗa ba ta an ruwaito haka ko ba ka san da yake yin nan ba kamar ka ce ana yi sai ka to wannan shine abin da zai fitar da kai yace in baka faɗi wannan ba ka jingira wa annabi kai tsaye abin da bai faɗa ba tare da cewa malamai su ne sun yi rubutu na ƙarare cewa kan hadisin da mun cewa ba magana annabi ba ce sai kuma ka tsuguna maka ce za ka faɗa ƙarƙashin faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man haddatha anni bi hadisin yara annahu sahih fa huwa hadith sahih wanda duk zai bada hadisin da jingina mu wanda malamai su suna ganin ƙarya to wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin maƙaryata ne wancan na farko babban maƙaryacin da ya kai hadisi shi ne na ta kai kuma da kai a cikin da biyu Allah ya kai هذا العلم بتفسير القول على الله بلا علم ان يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الدين البعض وفيه يصف انت الله بصفه صفه عند بعض ينزل كتاب بيوته وكتاب سيده بعلم ولا اثارة من علم عن رسول الله باب يوته وعلى سئله بدا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في صفات النفي والتعديل سواء صفه الله صفه سيده وعلم سواء تهيئ كل وقت تهيئ كل وقت kamar مثل قول الجهمية kamar فقر الجهمية da suke cewa innahu laysa fawqa al-arsh ko ubangiji baya bisa da al-arsh wala fawqa as-samawat baya bisa sammai wa innahu la yara fil akhirati shi ba a ganin sa al-akhirah wa innahu la yatakallamu shi baya magana wa la yuhibbu baya so shi ta korewa baya kaza baya kaza kaga sifanta ubangiji ne da sifatu sulu sifatu nafi sifatu tahdid sojoji ne amma na korewa da sojoji na korewa ko kansu in ma dai abin da bai zo a nafi da kansu abin da kuma kake so ka kore ko ka ɗauki korewa irin ta alƙur'ani amma sai yin hujja alƙur'ani ya zo a nafi wurare da dama da annabi yin hujja korewa abin kuɗi wal isbatul muhaqqaq amma wajen tabbatar da sunan kuma sai a yi bayani dalla dalla da shi da wajen korewa laisa ka zubihi shay'un kaga abin kuli babu wani abin da yake tamfarta hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani tamfa da ubangiji yana da wani tamfa wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani tsaya da yake baki da abin nan daidai da shi kaga anan korewa ce dunkulalliya amma a wajen isbat وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم وهو العزيز الحكيم haka ne za ka ji ana tabba yawan sifofin Allah da su ana tabbatar masa da sifofin da su amma wajen kowa ya ce a kori a jinkuli saboda annabi annabi mujarrad sai ka fi liman sai da muka sai faɗa anan korewa haka an ɗan korewa ba da yawa dan ka korewa mutum abu ba tare da ta tabbatar da kamalu dubbi ba da yawa sai ka tabbatar da kamalar kishiyar lokacin da ka koyi ubangiji zalunci kana tabbatar masa da kamalar adalci ba wai kawai kana koyi zalunci bane shi kadai a'a kana koyi zalunci dan ka ce yana da kamalar ta adalci domin za a iya samun wanda baya zalunci ba wai dan yana adali ba sai dan yana matsoraci ba zai iya yin zalunci ba saboda matsoraci ne ko kuma a'a dan laisa qadiran lil aslan ba da qabiliya ko zalunci kamar ka dole ka nuna bangu ka ce hada jidar la yuzil wa bangan nan ba ya zalunta kowa kuma ya da daman ai laisa qadiran lil dhulm kuma da daman tabba a halitta shi ba da da jigar da zai iya yin zalunci ba ta ga anan ba ya zo kai ba haka nan ka duba wani mai rauni wani haka mutum wanda yake faɗa likita haka dai ba a ce da nuna ka ce da shi ai yana da Allah da yanzu tsani ina ai da yanzu da zalunci mutum ne da kare yake tashi da kare yake zama to ya zai zalunci ko da an a nan ka dan ka kore masa zalunci ba zan ka kai ba kamar da wani da zahiri yana so ya soki wata kabila ita ko bayyana kun la yadruna bi jinnatin wa la yadruna Allah ta habbata qaddani ko kabila ce wata ‘yar karamar kabila ce ba sa iya karyar duniya idan aka yi da su ba sa iya zalunta kowa shi a nan shi kan shi da cewa rajjaye ne saboda azzalimi a jahiliya shi ne karfa wanda da yake da ƙarfi ko ke zalunci wanda ba da ƙarfi ya yi zalunci shi a gurin a zalunci a gurin alama ce ta cewa kai karfa ne ko ya tsoron ke da ya kaji cikin kabila wancan shi ta ai kabila ce da ba sa iya ma zalunci ma'ana ba su da ƙarfi matsorata ne ya adini kaga abin ba zai ba ya dan ba idan ka zo kana yin yabo da annabi mujarrad a cikin kana ta kore ta zai iya zama ba zango wani lokaci ka zo ka samu mutumin da zai samu mutumin da yake sarki ne babban mutum ki Allah ya rike da ran sarki Allah ya zama ne sarki sarki ne sai wanda ba mahaifi ba ba ba dan ba ba ba abin nan ba mai gyaran kakar ba ba mai kakar kaki ba ba mai sharar titi ba ba kaza ba ba kaza ba ba kaza kaza anan sarki zai sa ka ba ne ka ban ka kai shara ba kaga nan ba dai bane sai dai sai dai ta abin aida hakan ki ba kaga ba dan sai ki ba saboda haka sai annabi annabi koyewa alqur'ani sai take zuwa cikin ijma al-ijma kuma sai zo tafsir sai da al-mutakallimuna wadanda suka dauki tabanci ahlul kalam sai da mana idan sun san ubangiji kawai sai suka bada karfi a wajen koyewa suka bada karfi a wajen koyewa kamar jahmiya sai Allah laisa fawqa al-arsh ba ya kamar al-arsh wala fawqa as-samawati ba ya kamar sammai wala yura في في الآخرة باع غنيت على غيره ولا باع مجمع باع كيف باع كيف باع كيف باع كذا باع كذا باع كذا سؤال منين من كذا كيف أنت كيف أنت هنا أدلة باع إذا كان بدي أدلة باع إذا أن باع إذا فيها كمالة أنا فيها كيف كمالة duk abin da yake kusa kamala ce ga ɗan adam sai Allahu auladu walillahi al-basalul a'la duk wani misali da za su kasanta na kamala ga wani sai Allah ya aula biha to magana sifa ce ta kamala sai Allah ya aula biha ba Allah shi ya fi cancanta ga wannan sifa din kuma ita ce ta fi ta kamala ta ce ce ta fi kamala sama da kowa da Allah yana so inna Allah ya hibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana so sai da tabbatar da sifar ce sifa ce ta kamala haka nan Allah yana yana ki haka nan Allah yana hukunci duk da nan shi dai ne da yake da kanka da shi tabbatar musu da shi ko tabbatar masa da sifa ce ta kamala shi dai ne wadanda za ka tabbatar masa da shi ba tare da ka kasanta shi da sunan maliki ba yadda ka san ajinka da ganinka bai yi kama da mahaliki a ajinka da ganinka ba to haka nan a sauran sunan da ba kulaita ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir idan aka tabbatar masa da ji da gani duk da cewa dan adam yana da ji yana da gani to haka nan sauran sifofi ma za ka tabbatar masa da su ko da dan adam ya fuskanci da su amma sifar ubangiji ta sha bamban da kai sifar ubangiji akwai kamala to ko irin wannan kaulin ne ala Allah bila ilm to la fawqa al-alam wa la tahta al-alam wa la dakhil al-alam wa la kharij al-alam wa la an yamini wa la an shimali wa la an yasari ولا منفصل به ولا متصل به ولا ولا ولا هذا كما ذلك هنا انت بايا سما بايا كفا بايا كفي بايا وفي بايا هدي بايا داما بايا هدي بايا وفي sai an ce ka faɗi abin da babu ya za ka kusanta shi duk wanda aka ce kusanta babu ya kawo irin waɗannan sihohi ya ba wa babu to ya ƙware wajen iya magana da amma ta iya sifanta babu to abin da baya sama baya kasa baya haɗu baya dama baya haɗu baya rabe baya ciki baya rabe baya da amma ta iya ta iya bayanin babu sai da shine babu shi yasa ibn abdul bar yake cewa magabata suna cewa al mu'attiluna ya'buduna adaman wal musabbihuna ya'buduna sanama al mu'attila waɗanda suke kai wa Allah su zai ta ce ba da kaza ba da kaza ba da kaza to waɗannan babu suke da ta yasa za mu ga shugaban su jami'in da kasuwan da ta kai ta kawo sai da yake da yake kafi na kwana arba'in yana tuntuntuni akwai Allah ko babu wani da ƙarfi ya fito yake ya gano akwai ta amma ba ya da wata fita mujarrabin zaki ne babu fita ta tsaye. Mujahid ibn Safwan. يعني يسبحون يعبدون عدما يعبدون كرما waɗanda kuma za su kasance sunayen Allah da na halittunsa waɗanda zai fiske da ta da Allah to shi ne ibnu tabiya ce wanda duk yana karkashin alƙawari ala Allah bila ilm wa ma huwa zalika mimma kadzabu bihi Allah wa rasuluhu da kasance sun irin waɗannan maganganu maganganun da suka kayyata Allah da manzonsa da su أو كانت من صفات الإثبات كل ما تجدين من تجدين من التذكر والتمثيل لتسنتايا مثل لم يدعوه أنه يمشي في الأرض كما يقول يجينا يقول فيها ألا أنا تفيع حدولا فقط أي ذلك الخلق قول في ألا أنا زمان هذه أو أنهم يرونه بأعينهم كيف تكون هذا من ألا إلي لإلي أو أن السماوات تحويه وتحيط به هو سمع هذه أبنجي كذا منك كذا منك ai annahu tara fi makhluqatihi ko kuma a'a ya shiga cikin halittunsa ya dauraya da su ila ga zalika min anwa'i sirrati ala Allah da ire-iren tsarorin irin waɗannan da ake yi a rajin ila ya ƙarya ta farko da ƙarya ce ta al-mu'attila wannan kuma a janibin isbati da tanfir ƙarya ce ta mujassima da suke cewa Allah jiki ne kamar jikin kowa Allah yana sauka ana ganin ubangiji a harka yana sauka ya daure da alhazai ana ganin shi akan wani raƙumi ana kaza ana kaza kamar yadda ake shari'a yau da nan bayani kamar yadda wasu a yanzu suke lokacin suke sun da Allah kaga duk wannan tabbatar da ganin Allah a nan duniya shi ya ce ya ganta ko ya ce duk abin da ka gani kawai Allah ka gani wannan dukkanin su kaunin ne ala Allah bila ilmi duk yana karkashin alƙawari ala Allah bila ilmi saboda haka babu yadda za a yi al'umma ta daidaita ta gyaru ta zama akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya yi wannan haka nan malami yake wata zalika al-ibadat al-mustada'at allati lam yasra'aha Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala amma min shuraka'i shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah fa inna Allah shara'a li ibadihi al-mu'minina ibadatin fa ahdatha lahum ash-shaytanu ibadatin bahaha biha مثل duk inda ya ce misla tijara ce wani mislu a baya can ma ita karanta ya fi da wasu tijara fa inna Allah shara'a li ibadihi al-mu'minina ibadatin fa ahdatha lahum ash-shaytanu ibadatin bahaha biha mislu annahu shara'a lahum عبادة الله وحده لا شريك له فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه والإشراك به وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له والاستماع لسماء القرآن خارج الصلاة أيضا فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق أمر فيها في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله تعالى واسجد واقترب ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن وأعظم الأفعال السجود لله السجود لله وحده لا شريك له وقال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ما ليس هكذا عبادة دون بدع ثم الله يهرم فجر duk yana ma magana kan abin da Allah ya haramta abin da yake shiga karkashin munkari da yawa daga malamai da masu mulki siyasa da haka nan ibadoji na bid'a allati lam yasra'aha Allah wa rasuluhu ibadar da Allah da manzansa ba su shar'anta su ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce an lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko kira da wasu ababen tarayya ne waɗanda suka shar'anta musu wani abu na addini abinda Allah bai yi izini da shi ba fa inna Allah shara'a li ibadihi al-mu'minina ibadatu Allah ya shar'anta wa bayin sa mu'minai ibadoji kala kala iri iri فأحدث لهم الشيطان عبادات باها هادئة sai kawai ko ɗauki na sai zai kirkiro musu da wasu ibadoji da yake kwaikwayon ibadojin da Allah ya halin ya karanta wa bayan sa. Wato yake kwaikwayon Allah, shi ma sai ya karanta wa bayi wasu ibadoji. Misli Allah ya shara a lahun ibadat Allah ya da hula shirka lahu. Misali, Allah ya karanta wa ainihin bayan ka su bauta masa shi kadai kada su haɗa wani abu da fasar alahum shuraka'a ya da huda sharika lahu kada su haɗa wani abu da shi fasar alahum shuraka'a shi kuma ke kan sai ne sai shar'anta miki wasu ababen tarayya wa hiya ibadatu ma siyaru shi ne bauta wa abin da ba Allah wal israfu bihi da gama shi da wani wa shar'a lahum salawatul khams Allah ya shar'anta bayan ka kalloli biyar وقراءة القرآن فيها الله يشرع أن تعالى ذلك قراءة القرآن في صلي للنبي والاتباع له بقولا قراءة القرآن والاتباع لسماء القرآن جهاتية dan sauraron karatun Qur'ani har da salati aidan a wajen sallah fa awwal suratin anzalaha ala nabiyhi farkon surar da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce iqra bismi rabbika alladhi khalaq fa karatu da sunan ubangiji ta wanda ya halitta amma sai awwal hadhihi qira'a a farkon wannan sura Allah ya umarni da ayi karatu a karanta Qur'ani wa sai akhirha a ƙarshen surar Allah ya umarni duk su da ayi sujjada yace wasjud yaqtari yace kai sujjada ka tafi ubangijinka kaga a farko an yi umarni da karatu a ƙarshe kuma an yi umarni da sujjada mana yake wani hada to saboda haka ne kana a'zamu al-azkar allati fi salati qira'at al-qur'an zikirin da yafi kowanne girma da matsayi da daraja da martaba a cikin sallah shine karatun qur'ani zikirin da yafi kowanne zikiri a cikin sallah shine karatun qur'ani wa a'zamu al-af'al as-sujud lillahi wahdahu aikin da yafi kowanne aiki a cikin sallah shine sujjada shine sujjada aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد lokacin da baya ya fi kusa da ubangiji shi ne lokacin da yake yake sujjada ya sa Allah ya sujud ya kusa ne kai sujjada ka kusanci ubangijinka yayin da kai sujjada lokacin da ka fi kowane lokaci kusa da ubangijinka sai ka sujjada ita ce a'zamu al-af'ali af'ali salat sujjada ita ce mafi girman ayyukan sallah qira'a kuma ta a cikin sallah ita ce a'zamu azkarus salat to kaga surar da Allah ya saukar ta farko sai ta kunshi umarni da dukkan abubuwan guda biyu manya farkon ta ya umarci ya kunshi umarni da karatun Qur'ani farkon ta kuma ya kunshi umarni da sujjada wa qala ta'ala haka nan Allah ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda da karatun sallar asbahi wannan karatu na sallar asbahi karatu ne da mala'iku suke halarta sa haka nan Allah ce wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yayin da ake karanta qur'ani ku saurare shi sannan kuma ku yi shiru la'allakum turhamuna ko wa la'alla ta samu rahama وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. فعند النبي صلى الله عليه وسلم إذا سنها في سن تعريف ابتداء مسكرة في سورة سورة وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا ربنا سيدنا عمر يكن سوى ابو موسى الاشعري يكن سوى وسع مثلا في كون بعد صوت يعيد في كراتي سيدنا عمر يكن سوى في تماما وبنجزم فيقرا سوى دولة من كراتي وهم يستمعون في كون سنة سيرالي دولة مقارنة أمان sai sati na gaba insha Allah za mu tsora saboda akwai magana da suke bukatar ƙarin bayani lokaci kuma ya tafi Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu dangantakar da sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم وكيف كافي مصارع عيش تنبيه za ki gaya min cewa wani bayan Allah shi ya samar mana da wannan abar ba da iska din muna yi masa fata na alkhairi Allah na ɗaukakin sarki ya biya shi kuma ya yaya ta mana iri kuma ya zama da wannan shi kanka ɗan bani ya sa na taimaka wa masallacin da shi da dukkan wasu wanda Allah na ɗaukakin sarki ya ba su dama su taimaka da sanin taimakon addini mutum kansa yake taimakawa duk wanda ya taimaka da wani abu kare ya ɗauka wai ya yi wani abu da zai goranta wa mutane kan soyayya shuka ce ya sa wa kansa wanda zai girbe ta ranar gobe kiyama muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya aikin ta dukiyar waɗanda suke ciyar ya fi sabilin lafi ya sa masa albarka ya kiyaye su daga dukkan musibai Allah maɗaukakin sarki ya za mu ƙarfin zuciyar taimakon addini da abin da muka mallaka wannan yana cewa menene gaskiyar da maganar da wasu yan shi'a ke yi wai ali ibn abi talib bai taɓa bin kowa sallah ba bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai abi saboda ya fi duk sauran sahabbai ilimi sai da hauka da hauka ba a nan ai su kan sai na alƙi sharafi ne aka ce in za a yi limanci idan aka sa wanda ya fi ka ilimi ta kabi a ina aka samu wannan hukunci idan aka samu hukunci cewa idan wanda za a zai yi sallah ta fi shi ilimi to kasa bi kana hawa kai sai da ali ba zai yi wannan haukan ba sai da ali sahabi ne mai hankali ne kaddara kaddara ya fi kowa ilimi ya fi kai yabi annabi sallallahu alaihi wasallam idan da Allah ya yi bakar ba annabi sai ce lokacin da annabi ya ya sanya sayyidina abubakar lokacin da annabi ya sanya sayyidina abubakar ya zama liman sai da ali sai ya yi sallar ko kuma a sai zuwa masallaci ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da abubakar ya yi ba sai na sai da abubakar sai shi ba da shi ake sallah ba ko ba ya fito ya sallah a lokacin ba lokacin da annabi ya lafiya a lokacin ne yake sallah sai dai Allah ya kalli sallah billah haka sai ke yi mutane sallah sai dai kana da awai shi sai da alƙai ne zuwa sallah kaga kina Allah ne yake sa yayi kina sai da haka kamar da yake cewa yake cewa ɗan shi'a idan suka je kawo nakali sun fi kowa ƙarya in suka kawo kiyasi kuma na hankali sun fi kowa yauka to sai ka ga sun yi zambo a inda suke son su yabo a nan yabo ake so ai amma an an zamba su kamar ce yadda suke yi wai sai na ayyukan nan na na na na na Fatima ita sai ya kanta wankan bayan da ta bari an yi mata wanka ba ba wanda zai ganta saboda haka kafin ta mutu sai wanka ta shirya ta kanta ta mutu ba da haka sunan wancan nan ba wancan kaya ya kira jinaza ba sunan shi wancan baya ba mutum da ranka da yawa ne haka har mutuwar ita ce sa a wannan to kuma ake tana da rai tayi kusa a wannan dingina mata jahilci dingina mata jahilci ne kamar ka san me me me wancan gawa ba tana da rai tayi kanta wanka maza Allah ba yi mata akai kada yi mata akai ba to ta fi shi martaba ne ta fi shi matsayi ne to kaga ko ake a yaje ta amma kuma an soke ta sannan wani yake ya ce cewa kaddara kuma kaddara ba ta ya ta ɗin ba ta sani ba shi sai ba a rikici ko shi ko shi ma gani shi ne bai sani ba sai ya zo sai ya ta ta ta a shi mata wanka ɗaya manzo Allah zai da san shi ba wanka ake maka ba eh annabi yana yi ko ya ce ku yi kaza ku yi kaza sai da ga na tiyarta sai kaga wannan duk rashin abin da za a faɗa sai a yi ta ƙayyade sai za ka ba wa kana gane cewa sai ba'ali ba da mutuwa sallah ba wannan sharri ne ake maka kuma an ce sai Allah ya isa sai ce kuma mene ne asalin zan baki wanda ka kira da rayu na ce wata kai za ka ba ka da za ka ba ka da ne duk wasa'in na da koyarwa wasa'in ne wanda suke abin nan sauki sauki iya su da tafiya hanyar koyar da ilimi ba hanya bace da aka sanya wani salo guda ɗaya aka ce shi kawai ake bi shi ne rashi ya kawo da hanyar ya daga aya wasa'il ɗinka wasa'il ne sauƙiƙi sauƙiƙiya ba sauƙiƙiya ba ya sa za ga alai salam salam da ya fara da ayarsa sai na ya fara da ya fara karantarwa sai ya fara kiran mutane zuwa ga abu ta jabal abu kudai ba kan ya hau ba da aka ce an jira a kira sakar akrabi ba kan ya hau ba ya kira ya danginta bani abdul mutalib bani mutalib ya kira bani hashim ya kira abin nan gaggamin sa da bakkannin sa ba a kan wannan dutse yin wannan sunar ba in ta ce duk wanda zai fara ya ji ya je ta kan dutsen in ka ce tausifiya ce a kan tausifiya ce da'awa wa sa'in kun da tausifiya ne ko a ta'alim wa sa'in kun da tausifiya ne sai ka ce duk wanda zai fara karantarwa zai fara karantar da mutane sai ya fara zuwa jabal abu kubai ya hau kan tsoro ya abi kuma sannan ya fara shi ya fara kiran dangin ka ya gani ya gani ya gani sai sun ta shi an ce abi sannan kuma ya koma gida sai gida ya sai kuma wani lokaci ya fito ya sauran a wasu sassa da masu umar sannan ya fito ya saka kai kan gaba da sai faɗa haka saboda wata na da'awa wata ina da suke masu hanyar karantarwa wani zai karantar a tsaye wani zai karantar a zaune wani karanta masa ra'ayi yana ji yana gyara inda ake kuskure wani kuma shi zai dinga karantawa ana hadisi ya sa malaman hadisi suke da hanyoyin ɗaukan hadisi guda takwas suna kiran su kirkar ta hannun hanyoyin karɓar hadisi daga malami guda takwas to kaga hanyoyi ne daban-daban kowace hanya wani kowane malami yana amfani da hanyar da yake ganin ita ce za ta isar da wannan ilimin zuwa ga ɗalibansa in ji kamar imam malik tsarin karantarwarsa ba ya yarda shi ya karanta sai dai a karanta yana ji idan an yi kuskure ya gyara amma shi da zai buɗe baki ya karantar ba ita ce suke ce mata al'ar in ka buɗe sahih bukhari za ga inda a kitabul ilm ya yi magana akan al'ar da qira'a العرض والقراءة بقول كذا بقول القراءة على الشيء العرض على الشيء أكرم تاوى مالي ko a bijira masa ilimin wannan hanya ce ta koyarwa wasu kuma sun suke karantarwar da da kansu ba sa da a karanta musu a yanzu wani makaranta za a ga da kujeru wani a ƙasa ake yi in ka gaba ba ka sayar da mutane kana ko in ka gaba ba ka zauna akan kujera wani zai ba da abin ya bincike saboda abin nan ɗaliban a zaune malamin a tsaye shi ne zai sa gajiya shi kuma su huta to in ka je kuma gurin malami ko shi yana cikin jiki sai kana zaune ka harfi ƙafafuwanka kana ta gumi da ƙarƙa ka miƙa ƙafa kamar yadda ya ko da kai yadda yake so haka shi kuma yake so ya rubuta da ilimi sai da ta'ali wannan abu da yanzu yake mace babu wani malami da ya taɓa cewa ga ga ga sai an kawo wani mace don kasar ta mace a nan ta ɗora mutane cikin wahala ba a fara da aya sai an fara sai ta tafi maka ta hau jabal abi kudus ta san annabi ya fara sai haka maganar jabba ta hanya ce kawai ta koyarwa wasu suna ganin ya kamata a ja dan malam mutane su ji karatun kafin a fassara musu kuma suna gan abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa zama yana karanta alƙur'ani yana sanin sa ba ya karanta alƙur'ani ya sanin sa saboda ayyukan sa da maganganun sa duk sanin ne ba a buƙatar kowa zauna a hada yake zai kafa in ya abbas in aka zo aikin haji zama yake kan kujera yana karanta ana karanta alƙur'ani yana yin aiki yana fassara alƙur'ani wani lokaci wani lokaci ma da da wani da wani almajirin sa ana kiransa abu jamra ya iya farisanci yana yin shi kuma yana fassarawa zuwa yaren farisi kamar da muke fassara ya zuwa hausa amma yanzu annabi duk ba saboda ba wannan bukata alhazin sun fara zuwa makka in za a kace ya kamata a fita a sai a yi karantarwa saboda ko yana da kyau a dinga isarwa da mutane karatun da harshen da za su za su gane in yi larabci su kaɗai ba za a gane ba sai ya karanta sai almajirin sa abin da ya fassara sai da suke yi a zuwa makka ne ɗayan haka zai kana ta kame kame wai duk da wannan sai an kame da gida a gindin zama sai da za su kame ba wannan yake yana neman shawara idan ya gama arba'una hadisan wani littafi zai sa ya ji an ce kai ya fara gajin hadisan Allah ya sa da kasa da kawai hadisan idan ka gama arba'una hadisan kana so ka cigaba da hadisi ta umdatul ahkam karan karanci ta gama umdatul ahkam ta in kana so ka cigaba da hadisi hadisul ahkam ka sa bulugul maram sai a karanci in an gama kuma a iya shiga sauran kuma manyan littafai ta sayar da kari a yau a zuwa sauran suna haka ake ɗaukar karatu da shi a yi nasiha da masu rahoton mai da yi da afar a cikin a masu kawai da suka fito da masu ɗan burbukin abin da suka gani da amma ta kala ala sunna na kala ala sabbi wannan duk majalisar ala sunna sai ta kama ala kala su kita da sahi sai san mai sanin kasin mai kada kike ko an ta bayanin wannan ba ta ka san tafiya tana ƙara faɗi kuma ana samun wasu a arabi suna shigowa kaga wannan sai a hankali ta hanyar aikali da wanda aikali da ba su gane ko a hankali ta hanyar ko ya za a gane amma ba daidai ba ne shi ma ya yi zuwa na kaje ka karanta ka saurari abinan karantar wata ta fita da sahi za ka jijiya da gangamin da yawa wannan kuma ya kawo wani hadisi yake a zuwa masa ne ya yi matsayinka man mata bukuratan فلا يقولن الا في قبره ومن مات عشية فلا يقولن الا في قبره رواه الطبراني كما ده حديث ne sai ba wanda ya mutu da sassafe kada ya rana ta yi ba a kabarinsa wanda ya mutu da yamma kada ya kwana sai a cikin kabarinsa to abin da an mutu ne kenan wanda da kike sai ya mutu din kuma a yi masa abin nan ana son dabbar kai na mutu wannan sunna ce a dabbar kai masa abin nan jana'izarsa amma idan aka sami na sakaci da su ba wannan kuma ai kaga laifin shi ba ba ruwan ta haka dan ne ba dan zuwa maka wanda ya mutu kada kada ya bacci na rana sai a ga eh kuma wannan ba hadisi bane wannan kuma yake a da kan ya taɓa zama ma a cikin India lokacin yana karatu wanda a wannan lokaci suka fi kuɗi dubu ashirin da biyar bayan kuma ya gama makaranta duk sanda ya tuna sai dinga jin damuwa sai dai waɗancan ɗaliban da suka fara ma ƙungiyar kuɗi sun fita amma har yanzu ƙungiyar na nan sun yi su buhari zai zai fitar mata ko ka fitar da ya samu sai ya mayar da su a cikin kungiyar yau ya zai za ka za ka isi buhari ka ci ji ka ci da dukkan jama'a yau za ka ko da waye ka je ka kai kuɗin a ga kamar wani taimako ne ka kai ko kuma biyan baki gida ta yi matuƙar ƙungiyar tana nan da za ka bar kuɗin da ka ce ka yi sigitari sigitari ba zai yi halatta na kuɗin ba wannan kuma yake yar wata ce ba ta da lafiya shekara hudu ta samu kaɗin aljanu ana ta mata addu'a har yanzu dai abin yana nan tare da ita yana fatan an kwazo a tsaya shi da addu'a Allah ba ta lafiya Allahumma kullu lana min khashyatika kama ta'ulu bihi bainana wa bainana yake min ta'atika ma tudabbiruna bihi jannatak wa min yaqini ma tahawwilu bihi alaina masa'ib dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa asfarina wa quwwatina ma ahyaytana wa ij'al al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين